الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحمل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي دار الاثنين bakwai ga watan rabi'ul awwal shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba satin da ya gabata muna sura ta sittin da takwas suratul qalam ko suratul nun wal qalami ko suratul nun mun yi darasi guda ɗaya a ciki mun tsaya aya ta sha shida za mu tashi aya ta sha bakwai a wannan sura mai albarka a wannan masallaci na jera da ke kundi na ganda albasa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu iko aiki da abin da zamu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون bayan bikin Allah Allah madaukakin sarki yace inna balawnahu hakika mun jarrabe su kama balawna ashabal janna mun jarrabi mutanen maka kamar yadda muka jarrabi ashabal jannati ma abuta wata gona in abdamu yayin da suka rika rantsuwa la yasrimunnaha sun rantsi da Allah madaukakin sarki sai sun girbe gonarsu musbihina da duku-duku da sassafe kawo kun talakawa su gani wala yastasnun ko taugaciya ba su ba ba su koye wani abu cewa bari muka cire gaba ɗaya gonan ba ɗan rage ko kwana uku ko hudu ko kuma da suka dace da rantsuwa babu zancen insha Allah shine wala yastasnun sai Allah ya ce faɗa fa alaiha ɗa'ikun sai mai kewaye ta kewaye gonar Allah ya turo da wani abu tsawa ce wuta ce iska ce wallahu alam ta kewaye gonar ne rabbika da ba ubangijinka wa hum la yumuna dizra ba ci kafin ta ce kai sai Allah ya ce fa asbahat tasri nan da nan gona ta zama yadda ka san a wato alailul aswad bakin dare ko kuma gonar da aka girbe in aka girbe gona gaba daya ko wuta ta zo ta cinye ta ya kake kallo ta yi baki kir to sai gonar ta koma haka baki kir duk ta kone sai Allah yake fatana dau musbihi sai suka rika kiran junan su da sabo ban san me ya faru ba sai aka fara kira wani ya amsa ya ce fito lokaci ya zo mu suna ta kiran junan su Allah yake alaiku du ala arfikum cewa ku zo mu sammako ku yi sammako a kan gonarku in kuntum sarimina in har da gaske wato girbewa za ne ɗaya ne da gaske ke kiran su in ya kira ka sai ce lalla kai sauri in dai in dai da gaske kuke kuna so a girbe gonar nan ku sauri kafin gari ya waye ya rika kiran su gaba ɗaya suka da kyau ya Allah ya ce fantsala ku sai suka tafi wahum ya ga kafa dole suna koyi magana kasa kasa dan karba wane ne wannan rada in za ka yi magana ka ga wuya za su sai ka wuri makota sun ji sauke muryar da kasa shine bandala uwahu ya tafafatu Allah yake Allah ya dakulanna ali yawma abin da suka rika yin rantsuwa shine Allah ya dakulanna ali yawma alaikum miski cewa yau din nan ba wani talaka da zai shiga mana gona in shi ba ba bai gane ba mu mun fahimta saboda haka da wanda ya zo shi ke mana gona shine Allah ya dakulanna da ali yawma alaikum miskin ka biya nan biya daga inda ka biya
فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين na'am أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين Allah ya ce ba asba at-tasarim duk tawaye gari gonar ta zama kasarimi kamar konaniya mabdon gari haka haka wannan gonar ta koma kamar wanda aka girbe fatanalo muslimin su zarka kiran junansu da sassafe da azuzuba fadi ani gudu cewa ku yi sammako ala harfikum ga gonar ku in kuntum sarimi in har da gaske ne alƙawarin da muka yi kuna so a girbe gonar nan kowa ya zo sai Allah ya ce فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين Allah ya ce ban da rabu sai suka tafi wa hum yadda kafa juna suna jin magana kasa kasa Allah ya kulan na al-yawma suna cewa ni ce a yau din nan ba wani talaka da zai shiga gona gonan mu ba ma bukatar kowa kafin ma ta ji da safe mun gaba to shi ne Allah ya kulan na al-yawma alaikum miskin wa gadau suka yi sammako ala albin ai ala qasdi suka yi sammako dan wato akan wani nufi da niyya shi ne alƙasdu da niyyar cewa duk da cewa wasu ba da yake fassara da haƙƙin shi ne wato niyya amma ta hana duk ɗaya ne sai ka haɗe cewa wa gadau ala haƙƙin suka waye gari akan niyyar sa ana talakawa ƙadiri da suna da ikon kuma su wasu sai Allah ya ce فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون Allah ya ce falan mara auha yayin da suka ga gonar gaba ɗaya ta yi bacci kirin bayan an bata godiya ta gaba komai kawai duk kayan marmari sun yi Abdullahi na ba zai ce gonar ne ta gama suka duk ƴaƴa sun nuna saboda haka falan mara awa suna ganin gonar kalu sai suka ce inna la zalun kai ba gonar mu ba ce fatan kai ne wannan ba gonar ba ce eh din da kanga wato gaba ɗaya ta kone sai suka ce ban nahnu mahrumun sai wani ya ce kai bari wannan magana gonar mu ce kalli makocin mu malam wani kalli makocin mu malam wani da wani da wani ga makotan mu nahnu mahrumun kawai Allah ne ya hana mu Allah ne madaukakin sarki ya hana mu gonar ya hana mu kayan marmari ciki amma wannan gonar mu ce. eh su zo da haka kan su dauka ba da kai suke sai Allah ya ce قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تصبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين Allah madaukakin sarki ya ce kala ausatuhu sai mafi hankalin su mafi alkhairin cikin su mafi adalcin cikin su duk malamai sun fassara shi da wannan sai ce alaba kullakum ban gaya muku ba a ce tun da aka fara magana shi yayi objective ya ce shi bai yadda ba wannan abin da muka zo da shi ba ba haka ba wani ke yi ba sai da ya gaya musu ka san ba a taruwa gaba ɗaya a zama ɗaya shi ka iya mutum da kayan ce a wannan matakin da muka ɗauka ba mataki ne da kirki ana ganin bai waye ba kawai shi bai karanta ita ne bai kai da haji yawa saboda haka duk wannan abubuwan shi kenan kawai sai ya ce alama kullaku ban faɗa ba laula ta tabiyon na cewa dan me yasa ba ya za ku yi tasbihi ba mun faɗi tasbihi a baya istisna'i dan me yasa ba ku ce insha Allah ba kuma tasbihi shine in za ka yi tasbihi ai ka gode wa Allah da abin da ya ba ɗaya daga cikin hanyoyin gode wa Allah ya ba ka dukiya ba wai kawai cewa Allah na gode ba ban ta nemi gani za ta zaka ka yi zakka shine godiya ta biyu sannan ka rika kyauta da taimaka wa jama'a wannan shine godiya in baka haɗa wayannan abubuwa uku ba daga dukiyar da Allah ya baka kawai da sai kake yi wallahi amma godiya ba ta tabbata ba. dole sai ka cike sharaɗan nan guda uku sai Allah ya ce
قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا إنا كنا طاغين Allah ya ce qalu subhana rabbina tilka ce sarkiya da fata ga ubangiji mu inna kunna zalimi gaskiya mu a zalimai ne, mun yi zalimi abin da ake so mutum ya bada laifi ya gane ya zaba Allah ya duba ba wai mutum ya zo yana cika baki ba to sai Allah ya ce da kansu suke faɗa cewa lallai sarkiya da fata ga Allah mu mun zalunci kawunan mu a zalimai ne ba akbala ba zo ma ala ba sai tashin su ya biyo yana kallon tashi ya tara wa gona suna da shi juna shi kansa wancan auta tsohon din sai aka ce to me yasa baka hana mu da karfin su ya wai ziyarar da ku ai wanda kai ka zuba mu kai ne ka dora ba ka to me yasa da na faɗa kai ma baka ci kar ai ba sai a koma da shi juna shine ba akbala ba zo tashin su ya biyo alabatin ga tashi ya tara wa gona suna da shi juna kowa yana dora kowa ne yana ce kalu jirka ce ya waina na ya kai kanmu inna kunna tsaki lallai mu masu wuce gona da iri mutane ne masu tsakawa da wuce gona da iri sai Allah ya ce عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون na'am كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون Allah ya ce sai suka ce a tarar guda da sannu ubangijin an yi bidila da zai canja mana khairar mina wato gonar da ta wannan alheri tunda mun yi nadama mun tuba gaba ɗaya maganganun sa ana ba nadama ce karara duk nadama ce to sai kuma ga dan tuba akwai azadan mu ala ma ba da saboda haka kin yi nadama sai suka ce da sannu ubangijin cikin iyawarsa an yi bidila ya khairar mina hadin canja mana wanda ta wannan ba inna domin mu ila rabbina rajiun masu kwaɗayi ne zuwa ga ubangijin mu sai Allah ya ce ka zani ka azab haka nake tsantsana wa mutane in nayi musu ni'ima suka mutunce mu shine ka zani ka azab kamar haka ne azabun mu take tabbata wal azabul akhirati akbar ka sani cewa azabul lahira ta fi wannan ta duniya ta ƙare wa dukiya cewa ne sai na yi dara bada da kaza ai daidai na bayar sai dai ne kaza an fahimta da kyau ko duk wannan abubuwan a lokacin kuma shedan ya hada da tuno Allah lokacin da kake da dukiya ba za ka iya nuna wani abu ko ƙara guda ne da za a iya cewa wannan sadaka ce jariya ba wanda wannan abu yana ɗaya daga cikin abubuwan da kullum ake da hankalin mawadata matasa ko waɗanda da yanzu kuɗi ya fara koma hannun matasa to matasa yanzu kuma sun fi son furga sun fi son abin da za a zo a faɗa a zafi riga cewa ne yin kaza labarin masu kuɗin bana da su za ga mutum ya zo yake koyi kuma wannan shi yake tabbatar da zuciya ba furga ba shi ya fito yanzu ya zo a a cikin matasa a unguwa a ce ai mai taimako ne ya riƙa yin abu ai ta shi kawai wannan baya tsoron da baya kawo tsorewa a zuciya gaskiya amma wanda ake yi ta karkashin kasa kuma wata hikima ta Allah duk yadda Allah ya ba dukiya duk yadda kake koyewa an ka mutu sai ya fito wallahi sai Allah ya bayyana dan mutane za su ta fitowa ta bangare kaza a ce ai shi yake kaza shi yake kaza kuma Allah ya fitar irin wannan amma matasan mu ne yanzu gaskiya ko zuwa social media ne ya janyo mutum sai yake in dai abu sai ya da an faɗa kisa in ba faɗa ba ba zai daina zuwa taron mun taro ne zai daina zuwa domin ba kwa faɗa yi da Allah yake kaza duka da azab kamar haka ne azaba take wal azabul akhirati akbar amma azabul lahira ita ce mafi girma ta ku wannan ai nan tsari wa dukiya ce kawai ai da sauki law kanu ya'lamuna sai Allah madaukakin sarki yace ina ma a ce sun san haka ما يجي ثم قد ذكر بعض السلف أن هؤلاء قد كانوا من أهل اليمن wanda ne cikin magabata suka ce wayannan mutanen ɗan Yaman ne asalin su mahaifinsu idan yayi noma bar ku zuba dukiyar gada suke idan yayi noma kafin ya shigar da ita gida sai ya fara wari talakawa da zai raba musu kuma ta talakawa tana linka ta wanda zai kan wani abu da yake bukata wanda zai ta ake kara sauran kuma gaba ɗaya ya raba abin da yake yi kenan duk dukiyarsa gaba ɗayan da baya shiga da wannan kayan gida sai ya ware wanda zai ce yana shekara guda ne tabbatar zindi zai ta wannan shekara kafin wata damuna ta kewayo to abin da yake kenan sauran ku sai raba talaka duk mutane sun saba da haka to lokacin girbi ya yi mutane na ta murna gobe za a yi rabon ɗin saboda haka bayan ya mutu ya bar mutu gado ana ta murna akan cewa gobe shine lokacin da wani ya raba kaza shine suka yi wannan mijin din cewa to ta ga ai ba kudin su bane su sun sai ikanan ne shi ma ba ba bai wani bane zai ta ɗiba dukiyar ne na bayarwa kamar yadda ƴaƴa suke wa iyaye hadarwa a yanzu wata shekara ina ji kamar 2009 ai da Tanzania ya taɓa ba da labarin wani a daga jidda daga madinan ka za ka jidda daga makawan ka za ka jidda akwai filaye da ya faɗi wannan abun lokacin da na je da na karɓi kura cewa duk manyan filaye da za ka gani manyan gurare dabba dabba na wani wato alhakan sharbatan ne alhakan sharbatan ne a tajiri ne wato irin irin yadda za ka kwatanta shi da wa kenan a nan ai da wa ya ce ni yi wallahi saboda ka san su eh mu a namu ne ka ce ka waɗanta amma shi yadda yake kyauta ba ba kudan kuɗi za ka ji an ba da biliyan duk da shi ma nan da ya ka ga ya haka lokacin da za a yi gina alƙalam ai biliyan ɗin da wani abu ya bayar kwarai kuwa biliyan ɗin da wani abu ya bayar kuma mutanen da ɗan jaɗe ya yi ɗaya wa gida ne waɗanda ba su da shi ya rushe wallahi la ta azuwa wa la ta kuma kusan tamanin da biyar zuwa tasa'in bisa ɗari bai san su ba ko ka kawai za a kai a ce in dai ya gamsu da kai to zai sa ka je a yi a nemo gida a je wa mutum la ta azuwa wa la ta to hakan shi ba san ne yadda yake kenan sai ya tuba wallahi yanzu sai suka kai shi ko cewa wai yana yanzu ba ya tsu baya gane abubuwa wanda dukiya da yake hajaru kenan a larabci duka sa aka yi wa iyaka ko an ba ka guri ba domin lauyoyi sun zo sun yi turanci yana ji yana gani akwai lokacin da sai da aka kai matakin da sun mallaki dukiyar shi kuma ya tsu ba masallaci zai je sai dai wani wani mai aikinsa babban kista ne shi yake tura ya yi duk sun ba zama ko mutum wani shi ne ya sassi ba wallahi eh saboda sun mallake dukiyar gaba ɗaya shi kuma ya masallaci sai dai wani tsaffa gitsan ya tura shi duk sun shiga gari sun tafi kasuwanni daga wanda yake a cikin gari kwai sai wanda mai zama shakatawa a dubai shi kenan shi sa kullum ake faɗa idan Allah ya baka dukiya to ya baka mukullin aljanna a hannu in ka ga dama ka rike shi da kyau ka ga dama ka wurga shi in dai Allah ya baka aljanna to da idan yake so ka shiga aljanna ba da azumin litinin da Allah kawai ba da ka ne mana azumin litinin da Allah zo mu tai yawa dama wani bai ba ma sai ya kai yamma bai ta abu ba ki zo da gwar mai in kuma so kai a yi mujaraka to ka hada ji sai ya ga ba an bi so bai da so cewa ma abota dukiya sun tafi da lada in wannan kake so to kai wannan amma ƴaƴan yanzu illa na zira min wallahi ba ka gina wa iyaye lahira in za ka gina da kanka yawwa ai ai labarin labarin dan ta ta yawa su da yawa akan da shi dai yawa ne sa ya fito da yarin kan bindiga da kuɗi daga shekara goma sha zuwa yanzu ai da yawa an san labarin yawa duk mutanen nan da attajirai ne masu kuɗi iri iri ba abin da zai gani ba akwai wanda ake ba da labari a cikin abokan nasa cewa mahaifinsu yana da niyya kawai wani fili ya nuna yana hannun nan da cewa Allah ya raya shi masallaci ne bayan ya mutu ya zo zai dawo musu da kayayyakin da yake to akwai kayayyakin ku kaza a hannun a hannu na mahaifinku sai ce amma na taba ji ya mutta cewa Allah ya ba shi lokaci zai gina masallaci in kun sadaukar ni zan gina ba ba su yi ba to shi ka za ka gina lahira gina ta da kanka ka gina ta da kanka amma ƴaƴan yanzu buri ne da su kala kala tunanin da suke yi cewa kai ka ma ci ga mutu wallahi gara ake ba in ka gane ma da ya ta musamman kuɗin da ya akwai tsada dole ma a ka dole ya zama dole a ka amma ko wanda mun ba shi da kuɗi ya san a gidan zuwa za a ba a ci ba zai rika kwallon kira ana ji a biyu a ce ta mun bace sau da haka lallai ya kamata wanda ya zama mana kare cewa Allah ya ba ka dukiya ka nemi lahira da kanka kanka ne wa ya yake neme ta da kanka kuma karewa dukiya kake ta a hanyar Allah baya sawa ta kare albarka yake karawa shi da annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa cewa kowace safiya ta duniya har yau mala'ikoki sun sako sun yi addu'a Allahumma alimu bika talaba sai mala'ika kuma yace Allahumma alimu bika talaba kullum ne gobe ma za ki yau ba su ya Allah din mai bayarwa dan Allah kamar yamma yadda ya fitar da allura Allah kamar da garba wannan abin da suke addu'a kenan kullum sai wanda yake marwaci kuma Allah ba a ɗin cikin talaba sai ce Allah ta aiki da asara. Injin mota su yi buga dole ya Yanzu in yana so ya tafi a lafiya lau dole suka kai ki dubu ɗari biyu da wani abu. Yawwa. Sannan ana zaune kalau yana zaune da wayar da ta faɗo iPhone 16 dole ya dubu ɗari biyu a kama sikirin ko zambar. shi ke nan za ka ga abin da bawo yake cewa kake gyara masallaci sai ka yi ta ila a alwar kasuwa da lada ta sauki kasuwa ka ga hari mutane su sauki ba za ka samu lada ba an da lada billahi da ta sauki za ta to saboda haka wannan shi kaga ka yi addu'a'u ala kiti wal udwa ke nan ko ka gyare a da rubuwa ya abin da azan da riki sadaka in ka kauda kadan da riga hanya sadaka ne wallahi ni dai ban sani ko dan ban kai wannan matakin ba amma gani nake idan mutum yana a cikin karuna kanana yanzu ina da biliyan ɗaya ta ishe ni amma za a ce ba mutum yana da biliyan hamsin ko ka ce mutum ya haɗa shi biliyan saba'in shi kaɗai me zai da ita kuma shekara saba'in ina mu problem ne annabi ce wa amaru ummati sittuna aw sabaw shekarun al'umma da ke duk wanda kaga ya haura shekara 70 to gona zai ke dan baiwa ne wallahi baiwa ce ba a cikin mutane ba kowa Allah ya ce wa wannan ba kai ba dan baiwa ne a cikin a cikin al'umma domin yawancin al'aka da shekarun al'umma ke to yanzu na faɗi wannan kuma na ƙara faɗa cewa dubu miliyan ɗaya sai ka shekara tamanin da uku da watanni kana cin miliyan ɗaya duk wata me za ka iya yanzu a shekarun da kake da su ko da shekara ka ashirin aka ce wannan miliyan ɗaya ya zo sai ka ƙara shekara tamanin ba sai ka shekara ɗari kana cin kuɗin ɗari amma za ka irin wayannan ne ne wannan miliyoyi ne idan ya je har da gwamnati aka jaji kuma zai ƙara sakar wani me za ka yi da su oho kana ƙara wa kanka hisabi kuma idan ka mutu ka tafi yayin ka su gado kai ne barawo zuwa ruwan su gado su kai za ka amsa kweri a gaban Allah ba ruwan su su so da haka lallai ya gabata mu lura da kyau duk wanda Allah ya ba dukiya kuma kamar yadda nake yawan faɗa matasa yanzu ko kasuwa ka shiga da yawa dukiyar na hannu da yawa don ana so dukiyar ta ɗore auna za ka yi kafin ka zo kafin a ce ware ware akwai a yan faɗo su lau da mafi gari ka ba wata da kilai ka so da haka tunda wato abin tsallake ne wato rawa yan mata ne abin ya kamata ka lura da kyau ka yi abu mai kyau wanda idan an tashi kira ka za a kira alkhairin to shi ne Allah madaukakin sarki yake gaya mana wato tsarin wayannan bayan Allah da Allah ya ba dukiya Allah ya ba ka dukiya so yake a ƙarƙashin ko su sha ruwa ka je gari kaza da gari kaza kai musu bohol su sha ruwa saboda ka fara yi saboda an ma da yi a kawai kaji ka fara kai da bi nawa kai wa Allah ya ban mara kuɗin ka ki zuwa wajen lafiya kankani ya kyale ka ya ce ka fita zakka zakkan ma sai daga gaje daga ƙara ƙara kwanaki akan kwanakin zakka haramun rage wa shi ya halal ƙarawa kwana goma ɗin ɗin to ka fitar da zakka in ka ƙara ka aikata haramun domin ka shiga hakkin talakawa nawa kai a wannan abubuwa kala kala daban daban da kai wa Allah ya kyale kuma ya bamba kuɗin sai da amma dan laifi kada sai kace ka fata to da wannan Allah ba wajen sarki yake ai da yawa ya kwace bidiyoyi wani ma ya ba shi bidiyo kuma ba ya son sa ba kwata kwata sallar ma ba zai ba gwara wanda yana zuwa a bakare kuma ya ba shi kuɗin to shi da Allah ya ce kazalika al'azab wannan ma daga gani mutum ya samu kuɗi Allah ya kwace ita ma azaba sai ya ce amma wal azabul akhirati akbar azabul lahira ta fi wannan girma sai Allah ya ce lau kanu ya'lamu ina ma ma za su da shi ne ba haka sai Allah ya ce إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم na'am أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون ما da yake lamma zakar ta'ala alu ahli jannati dunyawiyya lokacin da Allah ya bayani akan wato halayen wato yan aljanna wato ma ma abota gona kai ta duniya wa ma asabahum fi ma fiha min al-hikma da abin da Allah ya jarrabe su na azaba hina asawullah lokacin da suka saba wa Allah wa qala huwa amru suka saba wa umarnin Allah bayyana Allah liman taqahu wa da'u bi daril akhirati jannatin na'im to haka wa'azi sai Allah ya bayani akan cewa to amma ba wanda ya biyayya lokacin da kaya guda yayi sadaka yayi taimako da dukiyarsa to wanda Allah madaukakin sarki yayi masa wannan yayi biyayya da Allah shi kuma Allah zai ba shi aljanna wacce ba take ma abutiya ne ba allati la tabida wacce ba za ta bace ba ba za ta kare dukiya a duniya kullum tsoron ne shi ta kare wala tafrat wala yanqadi ra'imuha ba za a ce yau a ci aljanna ka ga yanzu dai babu mangoro domin ba shi ne sun da wani ko goba to ba wani lokaci da za a ce a aljanna shi ne sun goba ya kare shi wata shekara babu wannan babu to shi sa Allah ya rubuta sarki yake a fara ya alul muslimi da kal muslimi yanzu ma sanya wato musulmai su zama kamar mujrimai mujirman da suka zo suna cewa ai kuka ga mu da kuɗi a nan muna tarawa a aljanna ba an ji haka za a yi mana suna yi musu gode ya Allah ya ce yanzu sai ni haka mu ya sa istifhari yanzu ma a sanya wato musulmai su zama kamar musulmai ai abanu tawi mai da haƙula shin ma ne ne gara ganin wa'annan wa haƙula idil jaza da wa'annan wajen sakamako masu biyayya da ba cikin biyayya kalla ba da yake bari wannan da ce wa rabbul ardi was sama yace na rantsa da ubangiji sama da ƙasa ba haka ne za ta faru ba shi za Allah ce ma da ku kai fa tahkumu ku ko me ke gare ku yaya kuke hukunci irin haka ai kai ba ta zullun ya kuke tsammanin Allah zai yi haka a adalcin sa am la kun kitabun ko kuna da wani littafi ne fi tazmusu wanda kuke zuwa ku karanto a ci aka gaya muku cewa ku yan ne dare a duniya bayan kun saba wa Allah an je lahira ba yan ne dare yace kuna da littafin da kuke ɗauko darasi a ciki inna lakum fihi idan ko kuna da littafin har haka ta tabbata cewa ku yan aljanna ne a duniya da lahira da khayru da dura ku zaba abin da kuke so eh inda haka ne wanda kuma ba haka bane ai amma bi aidikum kitabun munazzal min as-sama tadrusunahu kuna da wani littafi da Allah ya saukar da kuke karantowa wa tahfazunahu kuke kuka kiyaye shi wata dawaluna ku bi nakali da salaf an salaf kuna da wani littafi da za ku ce wato an bawa magabatan kuma kuka zo ka tsora a kai kuna da shi sai Allah ya ce inna lakum fihi la inna lakum fihi la ma taqayyur lalle da haka ne kuwa da abin da kuke faɗa da an ba ku kun zaba abin da kuke tsora na kiyama sai Allah ya ce أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين Allah ya ce am lakum aymanun ko ku kuna da wasu rantsoyi ko alƙawarin duka shine aymanu ay ahudun an gane amma ahum ahudun minna wa mawaqiqa muakkada suna da wani alƙawari da muka kulla inda Allah madaukakin sarki tsakanin mu da su cewa ba ni kafin wanda alƙawarin an kulla shi ne wato wanda zai isa ila yau kiyama har zuwa ranar kiyama kada za a zo a yarjejeniya a cikin amma shekara kaza shekara goma ga guri za ku zauna amma shekara goma kamar yadda gwamnati take za ta zo ta gina guri ta ce to ita za ta ci gaba da amfana da shi tsawon shekara kaza to kuna da wani alkawari wani tsayayyen alkawari bon da kuke da shi tsakanin ku da Allah madaukakin sarki shi ne bayan zafin ila yau kiyama har zuwa ranar da kiyama cewa Allah ba zai yi keke ba sai Allah ya ce inna lakum lama tahkumun lallai ai da ya hakira lakum ma turiduna wa tashawun ai kuna kuna da wannan da abin da kuke so kuke sha'awa da ya kafa da gari to alhaji kuma babu shi ka Allah ya tambaya ta gabe yake ne salo tambaye su ayyu bi zalika da'im waye ya tsaya musu lokacin da za a yi alƙawari ai ka san za a ce wani ya tsaya ba to waye ya tsaya musu waye a cikin wanda ya tsaya musu cewa ku je ku yi da abin da kuke so na tsaya musu waye ya tsaya musu ya lafi am lahum shuraka ko ku suna da wasu ababen tarayya ne min al asnami wal adad daga gumaka da kifiyoyin Allah da suke da su da za su bace su ya lafi to bal ya tubi shuraka ne su zo da wannan ababen shirkan nan da suke yi za su ke baka musu rana da kiyama in ka zo ka riki da har masu gaskiya ne ya lafi يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم تراقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون Allah ya ce yau ba yushafu an zaki kace na ran da za a yaye kauri wa yud'auna ila sujud dan a kira wasu a ce ku zo ku yi wa Allah sujada Allah ya ce fa la yastadi'un amma ba za su iya ba Allah da ba zai ce domin za a mai da gabobin su koma kamar sanda ko karfe a tsaye ta ga wayar da za ya lambace ma shine fa la yastadi'un me yasa kake hajjala wasaru Allah madaukakin sarki yace duka idanun su da shi tsoro yarhaquhum billah sannan wulakanci da kaskanci ya rubuce su me yasa wa kad kanu da aure ila sujud domin azin kada sai ana kiran su a duniya ku zo ku wa Allah sujada wa hum salihun lokacin lafiya su kalau amma suka yi saboda jarai da Allah shi yasa malam ana yake gaya mana lamma da kara ta'ala anna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im bayyana mata zalika ka'imin waqi'a lokacin da Allah ya bayani akan cewa wanda suke ji tsoron Allah madaukakin sarki lallai suna da aljanna babu ciyar nima gurin ubangijin to sai ya bayani akan cewa yaushe ne hakan za ta faru fa qala bi yawma yukshafu an saqi shine ranar da za a yaye kauri wa ya'awna ila sujud sannan a mutu kira mutane zuwa ga sujjada fa la yastati'un ba za su iya ba yani yawmal qiyamati wa ma yakunu fihi min al-ahwal ana nufin ranar alkiyama da abin da zai faru na firgici da tsoro wani zalaji da girgiza kasa wani bala'i da bala'i wani imtihan da jarrabawa wani umuri da islam da al'amura manya abdullahi da abbas yace ai huwa yawmu karbi shine yawmu shaku an saki ranar damuwa wa shiddatin da tsanani haka ya faɗa shi ko Abdullahi dan Mas'ud cewa yawma yushaku as-saqi ita ce ranar da wasu za su rika kokonto suke kokonto a duniya cewa za ma ta faru ko ba za ta faru ba mujahid kuma cewa ya wato yawma yushaku as-saqi shine yayi amrun azim ranar da wani al'amari babba zai faru Abdullahi da Abbas yana da wata magana da wanda yake cewa yawma yushaku as-saqi shine shiddatul amr ranar da abubuwa za su yi tsanani an gane ko shine yau mafshaku an zaki sannan sai da ali bin abi talib shi ma yana da magana yake cewa huwa al-amru shadi al-mufdi min al-hawli yawm al-qiyamah shine al'amari mai firgitarwa wanda zai tsora da mutane ranar al-qiyamah shine yau mafshaku an zaki wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un wasu malamai kuma kamar da hadisi ya tabbata cewa za a yaye kauri kawai kawai ta aiki da haka ba ruwanka kamar ki abin ruha kama ja'a kamar yadda duk kamar yadda wani malami ya yi littafin sifat ya ɗauko wannan aya ya fassara ya kawo hadisai yadda yana cikin sifatin rabbi wanda ba a yi musu shawuri kamar ta ayi tsiki ai ka kamar yadda Allah yake faɗa a suratul kamar da yake cewa tajri bi a'yunina jaza'an liman kana kufir cewa ita wannan jirgin ruwan da annabi zo ya hau shi da jawabarsa me Allah yake me al'ainu ba ido ba to sai Allah yake jirgin ruwan da tafiya a kan idanun duk mai hankali ya san me ake nufi da wannan yawa sai wanda duk abin da kake a kan ido na kake yi ana nufin kwanciya kai yazo sai a kan idanka ba ka ake nufi ba salon yare ne to a duk abin da kake mun sani shi ne a kan idon mu kenan a ce wani a kan idon mu ya girma ba yawwa kan idan ba haka yafi birin wannan kalmomin da du'a mai ruha kama da kan gudanar da su yadda suka zo kawai kai imani da kamar da Imam Malik ya faɗa to shine wato al'amru al'azim kaji ajar absarum jarhaqum billah cewa lallai gidanan su za su zamto wato cikin tsoro sannan wulakanci da kaskanci ya rinjaye su a mana yake bi darul akhirati a ranar lahira me yasa bi ijrani saboda laifukan su wata kabburi ne duniya da girman kansu a duniya kadalika uqibu bi adadi qudrati ma alayhi fil akhirah kisa za a yi musu hukuma a kima su iko ranar lahira idan ta jalla rabbu idan ubangiji ya bayyana domin kun san abin da ya fi aljanna daɗi shine ganin Allah sai wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira wata fuskoki za su yi haske saboda za su ga ubangiji saboda haka shi da annabi ya ce hadisin bukari cewa innakum tatarawna rabbakum iyana ku dinnan za ku ga ubangijin ku da idanu sai annabi ya ce kamata rauna hadal kama kamar yadda kuke kallon wannan watan lailatul badri ke da daren sha hudu kaga dai wajanen daren jiya hudu ba wanda zai zuci da Allah ba tsaka kare ni ko yanzu ka wuce ga kwanan da bakwai yau za ka kowa yana ganin da wannan jira daren jiya ya gaba shi kake nan shi ne wanda ke cewa da lasal bajar dan daren tikansa ko za ka ce wata ra dan daren jiya hudu ko daren tikansa da daidai ne wanda ka wata to sai annabi yake ba kwa ture ne ya wajen ganin su cewa malam ba ta mu da Allah ba ta ba ba wajen azumi bane da za a ce ba kai shi ba an ce shi ne lati za mu da biyu ne to shi ne Allah madaukakin sarki yake to wannan shi ne abin da Allah madaukakin sarki zai yi wa wasu in Allah ya bayyana ba ta jada lahul mu'minu mu'minai a ganin da duk su ba su wa Allah da Allah ya samu da la yakani wa ahadun min al-kafirin wa al-munafiqina an yadu amma da kafirai da munafikai ba za su iya ba me yasa saboda a duniya ba wato yura'una nasa wala yadkuruna la ila a duniya ma an kaga jini zalla kawai da kai ido yawa to kaga wanda yake a jike ko ina ji ina wannan sujjada ai ba zai iya ba to shi ne Allah mana wajen sarki yace wani a'udhu zaru ali tabaqan wahidan shine abin da na faɗa da cewa bayan zai zama a jike kama arada adu mu'ayyad suda qara likabahu idan mutum ya tafi ya sujjara zai faɗi ta baya Allah ba zai ba shi ko sai dai ta hatsalawa eh kama ka dubi duniya bi talabi ma alaihi mu'min to da haka tunda ba ku yi a duniya ba a lahira ma ba za ku yi shi za a yi zuwa ma shaida a cewa da dattijan nan ai akwai zuwa masallaci na ga shaida da aka wa alai malam suleiman assalamu alaikum cewa mutum ne ne zuwa masallaci to wannan shaida har lahira ai wani a ina ai mun sallah ji muke yi shaida ce da kyau Allah ta sa mana shaida ta gai to wannan shine Allah madaukakin sarki yake فذرني ومن يكذب بهذا الحديث نعم
سنستدرجهم من حيث لا يعلمون wane وأملي لهم إن كيدي متين Allah ya ce fasarni kyale wa man yukadzibu bi hadha al-hadith da wanda yake kayyade wannan zancen da alqur'ani duk ne kayyade shi kyale ne da shi kaga yanzu su masa su kai ne shiga uku wallahi tallahi ba ayar ba ya ku fara makai da ta tsaya ba kaga mutum ya zo yana kayyade alqur'ani kurku soje da bidiya mudi wato alkhairin da ta kawo mana kaɗan ne domin gaba ɗaya duk wanda yake bibiya abubuwan da al'amuran addini sai wanda Allah ya tsare sun taku a sai rike ɗaki domin kowa yana da ikon ita waya a gaban ya ɗau ya ɗaukar sai faɗa abin da yake so shine illa a shekarun baya kafin 2000 ai za a ganin matsaloli gaba ɗaya sai dai wanda yake sauraron rediyo kuma ana tashi ne za a faɗa a rediyo yawwa saboda haka ba za ka ji taɓar gaza ba yau da ke fita harkar su da'awa kawai ce ta haɗu da wani abu amma yanzu kana kwance a gida za ka yi ta ganin da bargaza kana kwance sai dai kawai ka kiyaye idan ka sake duk bidiyon da ya fado ma kai sakan goma a kansa to sai an ba ka irin ta goma ka'idar da suke yi kenan in dai za ka kalla abu sakan goma to sai an ba ka irin ta goma shi sa yanzu in mutuwa kai ma 'ya'yanka ta ɗaure ka suna shiga YouTube ko cikin facebook ɗinka za su ga mai kafa ba a ne za a gani duk wanda ya za harkar social media ya za abin da ya ta faɗowa to shi ka fi gani bayan ka fi za a gani to shi ne Allah ya ce kyale ne da ba su kanye da alƙur'ani kaga ƙur'ani ne zo ya ce wato za a bi ƙur'ani kuma a ba hadisi to wasu ce ya zama ce ya da hadisi ba kuma wai sauraron da ake ana jin cewa abin da suka faɗa sai ka ga abin da kai ji wai mutum ya zo ya yi irin wannan abu kuma an ga an masa laifi idan mutum suka yi zo da bargaza kai laifi na rantsi da Allah aka ba shi zunubi dubu kai ba sai an ba ka shine laifi da kai wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum ma da yakhudu fi hadithin ghayr dan kuma misali Allah ya ce lakum idan mithlu eh wannan jerin wannan da bangaren su za ku zama iri ɗaya da su akan barnar da suke idan mutum yayi barna annabi ya gaya baya hadisin Abu Dawud ibn Kudi bar alaikum munkara bal zariyu bal yughayyiru bi yadihi wa in lam yastati fa bi lisanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika azabul iman wannan shi abin da aka ce ai ba wai kai ta balle abu ba yi ka Allah mara hujjin sarki yace sanar da dijo da sannu za mu kyale su za mu kama su kai musu istijrar sai ga mutum yana tatta bargaza kuma Allah ya da kyale shi duk wannan zazzabin da ake na karshen damuna shi ko babu shi ko mura baya zai ga ma ai ba rashin lafiya kuma ke kanta ka sai yau zai ga ma ya ce kulab kaza yayi kaza kuma ka ganke ras to shine Allah yake sanastadrijuhu da sannu za mu rike musu iske da raji min haythu la ya'lamu da inda ba sa ba su sani ba ai min haythu la ya'lamu da inda ba su sani ba eh wasu suna kulin da cewa wannan Allah ne ya girmama su domin da baya dan abin da da bai kyale shi ba haka wasu ke cewa shi da Allah ya gaya mana suratul mu'minun ayasabuna annama nuriduhum bihi min malin wa banin yalla yake nukari a lahum bil khairati bal la yash'urun suna tsammani an gaba da miduhum bihi min mali duke da muke ta kwanan yau a America da Isra'ila wannan abubuwan muna yi musu ne wa bani da yaya da muke ba su dan muna son su ne sai Allah yake nukari a lahum bil khairati gaggo gaggauto musu da alkhairan lahira muke domin ba ba su zo lahira ta da komai shi ne da zari'a da hun fil khairat sai Allah ya ce ban la yash'urun bar wannan zance amma ba su sani ba haka kuma ya faɗa a suratul an'am akan kafirai cewa falan ma na tsala su ma suke rubi fa da'ana alaihim abawa ba kulli shay hatta idza farihu bima utu sai ya aznahum bagdatan wa hum la yash'urun yayin da taraku nasu bi ma'ana taraku yayin da suka bar abin da ake musu wa'azi da shi ba suka manta ba ba mantuwa ba ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال التي قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أي فتركتها يوم يوم النسيان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا إن لا تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما تكره عليه ba mantuwa ce ne ba a cikin kuri domin mantuwa tana nufin wasu wurare tana zuwa da ma'anar a tarku alƙur'ani ba mantuwa ce ne ba to shi da Allah ya yi da tsawar abin da ake mutu wa'azi da shi sun fa bari sai Allah ya ce fadana alaihim abawa ba kulli shay sai muka bude musu duk kofa kowane irin alheri hatta idza bari mu bi ma'utu har sai da suka kai matakin da suna farin ciki da abin da aka ba su sai Allah ya ce akhadnahum baghtatan sai muka kama su ba da tuba tsammani fa idahum mublisun malam gumi yace sai ga sun yi tsunku mublisun an gane suna cikin talauci kenan Allah ya jefa su talauci amma ka duba mu'mine mana cewa wa rawa anna ahlul kitabi amanu wadda qawla fatahna alayhi barakatin min as-sama me da rabu ya alqur'ani ya kalla ayoyin nan biyu da falan ma da su ba zikiru fatahna alayhi abwa wa kulli shay nan kuma barakatin min as-sama sai muka bude musu an ka'an daga cikin albarkatun zama ba duka ba kar ka dauka da Allah bai baka kuɗi ba waya da ka baka wani shi ma wanda ya ba a cikin ku jarraba shi akai jarrabawa ce ba da dukiya jarrabawa ce ba kauna ba ce domin inna Allah wato yu'ti dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti al-akhirata illa liman yuhibbu Allah yana ba da lahira ga wanda yake so da wanda baya so dan da Allah yana ba da dukiya ga wanda yake so da bai ba ta karuna ba da Allah ya ce ba mu kullun ta kawai da yake yawo da su wato da wafe ne ra kuma ne suke yi ba mu kullun so so da waya hawo da sallah kai yanzu mu kullun ka ko buhu bai cika ba to ko makalle da bai cika ba to shi na za ra kuma ne yake yawo da to kaga ko aljihu ba da yake ko aljihu an gane ko in ya mata a gidan ma sai an tare masa domin mu ya bije ko kuma haɗa shi kai da rabo ba ɗage ka. Ato, to saboda haka wannan shi ne, amma ta da yake barakatin mina sama, albarkatu kaɗan daga sama. To shi ne Allah maɗaukacin sarki yake wa umli lahu. Lallai za mu yi musu zikiri, inna kaidi matin Allah yake kaidi na mai ƙarfi ne. Ai ko akhiruhum wa anzuruhum wa amadduhum. Zai iya musu zikiri ka ga mutum yana sako kuma Allah ya ba shi tsawon rai. eh le yari do azarun kali da tafi yau mai kiyama dan su zo da cikakken lada ya cika bab sai a kyale su sun cika bab za su koma lahira sai Allah yake أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكبوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين
Allah yake an tas'aluhum ajran ko kana tambaye su lada ne idan ka je mutuwa a jikin cewa da Allah an tattara ma wani abu daga nesa kake a tattara ma wani abu baka da kuɗin mai kane musu wannan ne fahim min magrami wanda suke ganin wato saboda nauyin baki saboda bakin da kake bunsu mutsalu ne ya mutu nauyi akwai wannan ne annabawa duka a cikin suratul shu'ara da Allah ya jero kowanne idan ya zo zai ce la as'alukum alaihi ajra dukan su ka'ida kenan kana so kai karantarwa kai karantarwa ba dan duniya ba kada ka roƙa roƙo an fahimta da kyau ko wanda ya baka wani abu girma ma sai yake kaunar ka yake amma ba zo ka rabu hannun mutane to shine za ka fita gaskiya yadda kake so ballantana wani yana jeji yana can bayan ka da aya ce da shi kake zakar da yake baka ya dina eh in dai maroƙi ne kai kana wa'azi kuma ka koma roƙon mutane ka dan tura ka ce wallahi gidan ka yau ba komai ai ka shiga dawa ta lalace wallahi ba inda za ka za a ga waya ana kana ta waya za a kalla a cikin kyale ba zan daga ba domin ka bi da kanka maroƙi to sai ga da'awa ba ta shiga ko kuma ana cikin wa'azin alhazai biyu suna zaura kana faɗa wani kalma sai ɗaya ya kalli ɗaya ya ce alhaji da kai fiki kwarai kuwa ya ce kyale shi ai zai zai zai rubuce ne to shi za a ce so ka zama independent kai da'awa dan Allah duk abin da ya zo ka ɗauke shi ƙarfa kafa amma ba a yin da'awa dan duniya cewa dan za ka samu wani abu kana yin wannan to gaskiya sai Allah ya gane albarka da shi da jawarka to shine yake am indahum al-ghaib ko akwai gaibu a tare da su ba hum yaktubuna da suke rubutawa su je su dubo a cikin su rubuto cewa ai Allah ya mana kaza sai Allah yake fasbi yanzu an koma lallashin Annabi alaihi salatu wasallam kai hakuri da hukumi rabbi dangane da hukuncin ubangijinka wala takun ka sahibi su kada ka zama kamar ma abu tiki bi shine Annabi Yunus alaihi salam wa huwa makdum lokacin da yake cikin damuwa laula an tadarakahu ni'matun min rabbi mun san labarin sa wa inna yunus la min al-mubtadi abin da ya faru da shi yayi fushi da mutanen da ya kafi saboda sun saba wa Allah Allah ya jarrabe shi ya bada jirgin ruwa abin da zai faru ya faru to sai Allah ya ce laula an tadarakahu ni'matun min rabbi an gane ko sai Allah madaukakin sarki yake ba nan ni'imar ubangijinmu ta rike shi ba ba dan ni'ima ta rike shi daga ubangiji ba sai Allah yake nan bi da bil arad an gane ku da mun je baki a cikin gaba wa huwa mazmu yana zargin ka an gane ku shi ne lan bi da bil arad wa huwa mazmu shi da kan Allah yake balawla annahu kana min al musaddiqi da nabi da bi batini ila yawm ba dan da ba sun saba da Allah ba Allah bai bai ji muryarsa wato a matsayin sabuwa ba cewa sai yanzu zai da ji wahala yake kiran sa ka kama tasbihi da ba Allah yake ba dan ya kama kiran mu ba da shani kirani wallahi kira ra shi ba haka ne zauna to kai ma in kana so kace wayo Allah yake ne to ku saba shine kawai ko da shi ne zan to kana ambatan Allah ba shine ladabi da bil ara'i wa huwa mazmum da Allah yake baji da babu rabu sai Allah ya zabe ki ubangijin sai ya zabe ki وجعله من الصالحين يسنى سكن لجلسة سوى كنا النبوة في آية الكرسي وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين الله يقول وإن يكاد الذين كفروا إن إلا المخففة من السكينة في دين تجد كاد يكاد الذين كفروا لا يسلكونك لو رأيت ولا تلك كافرت لا يسلكونك زامت به saboda kallo bi amsanin da idanunsu an annabi ya ce suna mutu ne domin wasu suna da kallon ido a tsira mutum biyu shi za a ce so ka yi addu'a da safi a zuka ka yi da rana in ka zo kwanciya ba suka yi domin akwai waɗanda suna yi kan bambaka suna da na ido domin suka tsira ma ido sai ka ga ba wani iya mata kawai ba kai ma sai ka hazu ko ka faɗi kana faduwa wai ka da biyo suke duk ana samun irin wayannan wasu da yawa wallahi irin wayannan matsalolin zaki ne wasi ba kan bunki da ne yake samun su ko kambun baka shi sa ake so kai kai wa ƴaƴansa haka annabi Muhammad ya rike yi ya zaba la ta dole da ne shi ayu kuma ni kai wata lahi ta ma min kulli shaytani wa hama wa min kulli aini domin yace al-ainu haqqun kambun ido da na baka gaskiya ne annabi yace ga da wani abu da kaddara sai zai riga ya kaddara da su da kambun baka akwai ne to shine lamma da ni an zikira lokacin da suka ji alqur'ani wa yaqulu la annabi la ilaha wa sai ga suna cewa innahu la majnun ta kun gane da shi ba kar ku saurare shi kuma yi da sura da bude da cewa ma da ni ni'mat rabbika bi majnun duk a farko Allah ya gaya mana abin da suke zargin da shi ba ƙarya ne dan ka karanta ayoyi lafiya lau wa ma huwa abin da yake biya ba komai bane illa zikrun ba ce wa'azi ne lil'alami na gawa ga talibai gaba daya abubuwan da muka faɗa ne dai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah ba da kuskure sarki ya yaje mana muna roƙon Allah da sunayen su kyawawa da su kun zama da kuka Allah ya biya wa kowa bukatun da na da kai ni marasa lafiya da ba su lafiya kuma da lafiya Allah ya yi da lafiya iyayenmu da malamanmu da yan uwanmu da karga mu gidan gaskiya Allah ya rubuta sarki sarki da zaba akwai tambaya wanda ya yi a kanna sai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Allah ya saka da alheri amin sai ce ma da lokacin da mutum ya je ziyara kawai a sai ya yi addu'a ko a tukuni ta wannan ne tambayar da alawa baya zuwa a kawun da na yi a ɗaya yake tsayawa ne a kan lalata wula kuma ba wai a kan da kabari ba za ka ga ne da ai karfin kan kamar na ke kan dubu ana kan ne na ke arewa sai a tsaya a fili kan da ana kan lalata yadda annabi ke da sabai idan kabarin a haka yake a jiki to daga nan yake tsayawa da shi ya kalli gabas fili kan sai ya kalli gabas ya yi addu'o'insa amma ba ya yi muka saba ba a jikin tsaya yake wani ya dacewa da sunna shi ne wanda na faɗa tambaya ta biyu ba da lokacin yin sallah a cikin kowace raka sai ya yi bisiminsa ko kuma ya yi raka a farko shi ke nan idan mutum ya zo a farko zai yi wawo ya ce ta سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك تلك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه wannan abu ya ce daga rasu fara karatu ne a bayyane ya bayyana alhamdulillah da tsirani ko ya Allah ko ba ya bayyana ko bayyana sadaya zuwa kaji sai kuma ya ta'awidi shi ma a'udhu billahi samil alim min shaitanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi ko a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fi fatiha idan ya zo a gaban tura ne ya ya farkon tura to shi ita ma zai yi cikin la'ama a koyi in ka yanka ce kawai ya tafi abu da ya tura saboda haka kaga duwawu ya tuta shi ne a farko ta yi shi kenan sai lokacin da zai yi farkon tura su zai yi cikin da ta koyi wannan shi ne a amurka wallahu ala abubuwan da Thank you. in za a haɗa sallah gaskiya ba daidai ba ne ba daidai ba ne za ku ga malikiya ne kawai ake yi kiran sallah su ma kuma daga cikin ita da halatta su kira amma idan za a yi sallah idan aka yi kiran sallah ya abin da ya tabbata a sunna da gurin magabatan shi ne aka yi kiran sallah ya yi kawai ta jira ko kuma ta da ita eh tambayar da kuma abin da ya ce lallai ne to an karɓa lallai wani shi ne kawai yawwa الله يجازيك اللهم امنا في اوطاننا واصلح حلمتنا ولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين